الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا تبيو تونا بيتا دمكي تفقه المعاملات آه lahadi 15 ga watan sha'ban hijira ta 440 wadda ta yi daidai da 21 ga watan 4 shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi a majalisi na 23 a cikin wannan daura kenan har yanzu muna kan babin al'ijaratu walju'ul walkira za mu tashi alfaslu thalith na
bismillah alhamdulillahi wahda wasalatu wasalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd fa yaqulu al-mu'allif rahimahullah alfaslu thalith fil kira na'am al-mu'allif yace alfaslu thalith fil kira fasali na uku a cikin haya Uh, wato uh, hayar abin da yake ba dan adam ba uh, alkira kamar yadda muka ambata jiya malaman malikiya sun keɓance shi da hayar hayar manfa'ar abin da ba mai hankali ba shine hayar manfa'ar gida ko fili ko gona ko lambu ko kuma dabbar da ake hawa a uh, wanda ya hada wato jirgin ruwa da taguwa a korakuni da ababen hawa baki daya duk su malikiya sun keɓance musu sunan alkira mm. to duk abinda muka yi na je na al'ijara ne ijaratul ashkhas wanda muke shine hayar amfani na dan adam na'am
وقد سمي إجارة
an kira shi suna shi kansa wannan din shi ma an kira shi suna ijaratan shi ma ijara ne wanda yake a wajen malikiya din ma kenan a su ma sukan kira shi ijaratan duk da yake mashhuri a wajen su shine wannan bambancewa tsakanin al-ijara wal kira waɗansu kuma sukan ce musu ijaratul a'yan na'am وأحكامه كلها كالإجارة shi kira dinnan wato hayar abin da yake ba na mai hankali ba dukkan hukunce-hukuncensa kal ijara kamar ijara ne fi arkanihi wa shurutihi a cikin rukunansa da sharaɗansa kamar yadda ijara take da rukunin wato al'aqidan su ne al'ajir da musta'ajir kuma suke da almakud alaihi shine al'ujra wal manfa'a to ita ma wannan haka take akwai wato almusta'ajir akwai almu'ajir sannan akwai al'ujra akwai kuma almanfa'a sai dai shi nan ba a cewa al'ajir sai dai a samu almu'ajir da kuma almusta'ajir shi a wajen ijaratul ashkhas mun ce akwai almusta'ajir da al'ajir mai daukan haya al'ajir wanda aka dauki haya tunda shi a kansa manfa'at take to amma wannan tunda manfa'a ce ta wani abu da wani ne yake mallakarsa to wanda yake mallakar manfa'ar shine yake bayar da ita haya sai a kira shi almu'ajir almu'ajir ko almu'ujir mai bayarwa haya sannan mai karbar manfa'ar ya zamanto al-musta'jir na'am wa kan yahtassu ismul ijarati bi istijar al-adami
akan kebance sunan ijara da daukan wato dan adam haya daukan dan adam aiki akan kira shi shine ijara na'am wa yahtassu ismul kira bid dawabi war raba'i wal ardin kuma a kebance sunan al-kira bid dawabi da dabbobi na hawa warriba da kuma wato gidaje wal aradin da kuma ƙasa filaye
ونذكر ها هنا ما يختص به هذا من الأحكام ما يختص به هذه من الأحكام أتى نسخة هذه أي تند أبو جمعي ne abubuwa ne da yawa to anan zamu ambace abinda waɗannan abubuwa da aka ambata wato dabbobi da gidaje da kuma a filaye ƙasa suke keɓanta da shi na hukunce-hukunce na'am ma ya tasu bihi a hadhihi addawab dai wal riba wal aradin eh to ai ghair maqulat ba jam'in su dama da anath bane da inath bane waɗanda ba su da hankali ya ake jam'in su da inath ne eh na'am hada idan mufrad ne amma an ka hada su za ta zamanto hadhihi in ka hada su za ta zamanto hadhihi shine wanda yake jam'i ba haƙiƙi ta anif ba na'am zai iya zamantowa haza ɗin ma wa su ismul kira sai ya zamanto ma'anar kurhuna ma ya tasu bihi haza in ya so sai ya koma ya zuwa ga alkira amma ku ya tasu ya ce muku ko ta tasu ma ya tasu bihi haza eh to sai ya koma ya zuwa ga alkira na'am amma an kace ma tahtasu bi hadi sai koma ya zuwa ga su ad-dawab war riba wal aradin kuma nawanci dama al-damir yaudu ila aqrab mazkur shi yasa al-afsah kace din hadihi na'am amma dawa amma dabbobi wato ababan hawa fatukra li arba'ati awjuh ana daukan su haya li arba'ati awjuh domin abubuwa guda hudu ta fuska hudu ake daukan su ake yin iya ake ijarar su na farko lirrukub ana kulla akadin ijara akan dabba lirrukub domin hawa wato shine dan adam ya hau kamar yadda mutum zai dauki hayar raƙumi domin ya hau ko hayar mota domin ya hau ko jirgin sama domin ya hau ko jirgin kasa ko makamantan waɗannan ko na'am ko jirgin ruwa fa yata'ayyanu bil masafati aw bil zaman to alkira hayar ya ta'ayyanu yana ayyana bil masafa ka faɗi nisan nisan hawan da zaka yi kace zaka hau wannan a baka wannan mota zaka hau daga Kano zuwa Kaduna au zaman ko kuma da lokaci a baka hayar wannan motar kwana daya ko awa biyu ko awa daya ko ka ce ka ko ka zo ka ce ka dauki a chata chata ta mota kwasati daya kamar yadda kuka alhaji musa da kuka je morocco ko ka dauki chatar mota kwana goma ta ta kai ku da komowa ko ina shine ga abin da za ku rinka bashi na'am wala yujma'u bainahuma wala yujma'u bainahuma ba a hadawa tsakanin su kamar yadda muka ce a can wajen kan cewa ba a hadawa tsakanin almudda da aiki ka dauki dan haya kwana daya kuma ka ce wato ka dauki tela ka ce zai dinka maka riga kuma ka ce ka dauke shi kwana daya to wannan ba za ka hada biyun ba to nan ma haka ba za ka hada almasafa wasu zaman ba ka ce ka ɗauki hayar mota kwana goma kuma a zuwa waje kaza ka ayyana masafa ɗin ba zai yiwu ba don saboda maksudin maksudin hayar ya zama kan cewa sun ci karo da juna sai dai ko dai ka ɗauka bisa masafa ko ka ɗauka bisa azzaman
wala yushtarat wasfur rakib ba sharadi bane sai an sifanta mai hawan an ce wanda zai hawa a sifanta shi kato ne ko kuwa dan jigari jigari ne khilafan lishafi'i imam shafi'i yace dole a fada saboda a guji jahala dan saboda idan ya zamanto cewar wanda za a dauka idan aka je aka dauki hayar mota sai ana zuwa sai kawai ya ga kan cewa wani giant ne aka ɗauki hayar afuwan ba mota ba doki sai ya ga wani giant ne sai ya ji tsoron kan cewa wannan zai karya kashin bayan a dokinsa ko kuma zai wahal da dokinsa sai ce ba zai yi ba to saboda gudun wannan algharar din sai imamu shafi'i ya ce sharaɗi ne a cikin ijaratul a cikin kira'ud dawab ya zamanto in an ɗauki hayar su ne lirrukub domin hawa ya zamanto arrakib wanda zai hau an sifanta shi sifa wadda za ta kawar da jahala daga gare shi amma a wajen malikiya ba sharaɗi ba ne saboda abu ne wanda yake al'ada ta wadatar gabarin wannan sharaɗin an san cewa bisa al'ada a mutum a galibin mutum ga irin a wato zai iya hawa dabba a ya je ya hau ya dawo ba tare da an samu wata cutarwa ba to amma wajen idan kamar a ce za a karbi an rataya hayar dabban ne da zamani an rataya hayar dabban ne da zamani to a siffanta kuma za a danka dabban ne a hannunsa kamar mota kamar mutum ya je zai karbi hayar mota to kaga a nan wajen ya zamanto cewar an siffanta mai hawan wajen iya rike motarsa ko rashin iyawa wannan zai rage abin da zai kawo rigima saboda ka alal misali yanzu kaga shine zaka ga irin masu ka haya a kasashen da ake irin car rentals nan irin su a a me ake ce musu ga Sunday Hines kamfanuka ne na duniya da suke avis wane ne wanda suke irin wannan hayar mota ba za su baka hayar mota ba sai kana da license kuma license din na kama sai idan class din license ɗinka ya baka dama ka tuka irin wannan motar idan kai ne za ka tuka saboda me saboda kai ya zamanto an samu rigima don kuma su tsare wato rakaba din a su tsare ita motar tasu wadda kai ba motar ka saya ba manfa'ar ta ka saya daga baya za ka dawo musu da mota kuma wato in suka tashi wani abu da suke yi na lura kamar dai a saudiya yadda suke yi dama daga an zo in aka baka mota aka baka mukulli to sai ku tafi tare da a ma'aikaci sai zo ya bi ya bi motar ga surarta nan in a nan wajen an dan kuje ta sai ya sa alama in fitila ta dan fashe a daidai wajen fitila sai ya sa alama duk wuri da yake da wani da wani aibi da wata illa sai ya sanya alama cewa ga yanda ka karbe ta to sannan idan ka dawo da ita kafin su karba ma a biya ka kuɗi sai an zo an sake wannan inspection da wannan takaddar in an samu ƙari to shikenan to a wannan karin an san kan cewa za a caje ka akan abin da ka bata musu to wajen yin wannan cajin ne kuma wani lokaci sukan yi a da yake ba sanya wani yake ba su suke yi da kansu kaga a cikin irin wannan tunda hukuma ce wato hukunci ce kamata ya a samu wani wanda yake na uku third party shine zai yi wannan amma su anan su za su yi da kansu ba ka kuma da zaɓi in ba ka yadda ba sai dai ka je ka kai wajen 'yan sanda to a lokacin sai ya zama tokan cewar 'yan sanda sun shiga za a iya kai ku har kotu na'am
wa yajibu an yarkabahu misluhu la adarru minhu to wa yajibu an yarkabahu an yarkaba mithlu an yarkaba mithluhu wajibi ne tamkarsa kwatankwacin sa ya zama to shine zai hau wannan dabbar da aka karba haya la adarra minhu ba wanda ya fi cutarwa daga gare shi ba to kaga anan ne duk da yake ba su ce sai an sifanta shi ba to amma sai maksudi na daga al'ijarar sai aka zo da shi shine kan cewar a ƙayyade amfanin da wanda yake tamkarsa shi ne zai amfani da shi ba wanda zai fi cutar da ita ba bisa shi wato wanda ya fi shi koshi a ake ganin kan cewa zai cutar da ita fiye da yadda shi zai cutar da ita to wannan abu na farko kenan mun gama a arruko hawa a abin hawan dabba duk da yake suna magana ne akan wato dabbobi waɗanda suke na hawa na da kamar raƙuma kamar a dawaki da sauransu amma hukuncin ya hau akan ababen hawanmu na yanzu ya hau akan ababen hawanmu na yanzu za ka ga in ka tashi kamar hawa mota abinda za ka biya za a baka wajen zama a kai wannan wajen zaman a kai zai zaman shine manfa'ar da ka saya kuma manfa'ar da ka saya ana kaddara ta da masafa ne ga garin da za ka je ga wajen da za ka je ko kama a daidaita sahu ga unguwar da za ka je kamar yadda ake faɗa na a daidaita sahu tambayar da aka yi na a daidaita sahu ko kuma ta zamanto ka karbi hayar a bizzaman da zamani da zamani kan cewa ka karɓi hayar wannan mota wata ɗaya kwana ɗaya wuni ɗaya ko kuma kamar yadda kamfanin jirgin sama suke yi wet lease a baka jirgin sama a tare da matukin jirgin saman da krudin jirgin saman gabaki daya za a baka za a baka shi tsawon kamar yadda kamfanukan jigilar alhazai suke sai su karɓi hayar jirgi irin wannan da ma'aikatansu da krudin wani lokaci kuma da pilot din kawai kuku ba da crew wanda za su hidima a ciki an ɗauki hayar na kwanakin jigilar alhazai kwanakin da za a yi hajji sai su ce to wannan a cikin wannan kwanakin ka koma ka je ka zauna inda kake so kama je kai wani wajen amma da sharaɗin cewa ran da za a fara jigilar alhazai na dawowa za ka dawo kuma kana mun riga mun karɓi hayarka har sai an gama jigilar alhazai to yawanci a kan wannan a kan wannan suna hada zamani da lokaci suna hada zamani da kuma mikidarin manfa'a zamani za su ce zuwa wato a sati biyu bisa al'ada shine ake jigila alhazai amma ba za mu biya ka akan ba suna biya bane akan kowane kwana suna biya ne akan awoyin da jirgin ya zamanto yake a sama da kuma lokacin da ya zauna a ƙasa amma kamar lokacin da ake wato lokacin da yake jiran daukan alhazai amma kamar lokacin da aka tsayar da shi kawai yana fakin su za su biya kudin fakin amma ba zai shiga cikin wato ba za su biya kamfanin a maimakon wannan ba to duk wayannan hukunce-hukuncen wannan shine asalinsu a asalinsu a daukan hayar dabba lirruko domin hawa duk da yake dabbar ta can daban ce amma ta nan yanzu duk da ya ce to wani lokaci kuma a irin hukunce-hukunce nan da suka zo a cikin irin shari'ar zamani musamman english law za ga da yawa daga ciki kusan sun dace da hukunce-hukuncen musulunci saboda tasirantuwar shari'ar ingila da kasashen musulmi musamman lokacin da aka rinka aka rinka samun haduwa tsakanin turawa da musulmi a andalus ba andalus ba a baitul maqdis lokacin da aka yi abin nan din crusades inda sun yi wajen shekara 200 wanda yana ɗaya daga cikin tarihin da yake nuna tasirantuwar dokar ingila da shari'ar musulunci na'am na'am na'am na'am
sai zan cewa wanda ya ɗauka kawai ya ce zan karfi ya kan mota kuma shi ya ya ya sami wasu wani harkar a wuri ne wani wata harkar sai za a tara mutane ne su faɗo za ga har ta irin lolin da suke da mutane wanda za a ga idan har an gama wani ya zo kai guda da mota allah tun an san a an fasu da take ɗauka wasu suka tashi wani kuma za a yi mata lodi a gani da take ɗauka tunda babu kiyaye a cikin wurin
tambayar yake cewa kamar yadda aka faɗa cewa ba sharaɗi ba ne a siffanta mai hawa yayin da za a ɗauki hayar abin hawa domin wato a domin tafiya a kansa to yaya za a yi da yadda yanzu za a ga wani lokaci sai a ɗauki hayar mota domin yin wata muhimma amma kuma sai ka ga an zuba mata mahaya fiye da yadda al'ada ake dora mata watakila shi ya ce ma shi shi kadai ne zai karba sai ya zo sai ya haɗo abokansa a shi daurin aure za su tafi a cikawa mota a cikawa mai adaidaita sau a daidaita sauransa ko kuma mai mota a cika masa motarsa wani lokaci ma har ya cuci wannan dabbar shafi'iya kam su suka ce ba sharaɗi ba ne sai an sifanta arraki shafi'iya suka ce sharaɗi ne sai an sifanta arraki ba san amma su kansu malikiya da suka ce ba sharaɗi ba ne sun ce da sharaɗin kan cewa ba zai ɗauki wato abarra minhu ba wanda zai fi cutarwa to an san idan an yi da wajewa akan mutum uku mutum uku ne za su tafi sai ka zo ka sanya sai ka zo ka sanya mutum shida ka san wannan ka cutar shi yasa ma waɗansu ƙasashe su a taksi ma ya kaku kuku uku kawai hudu ba za su ɗauka ba wai a ce mutum uku a baya ɗaya a gaba ba za su ɗauka ba hudu shine ya inda za su ɗauka duk ko da ƙananan yara ne a ingila suna da wannan irin irin taksi nan da za ka kira in dai kun kai wato kuku uku ko da yaro ne a tsakiya ba su ɗauka ba don saboda 'yan sanda in ma an ɗauka 'yan sanda za su tsaya su caje su to kaga wannan a wannan abu ne wanda yake makulul ma'ana maslaha ce maslahar direban ce da kuma maslahar abun hawan da kuma maslahar ku kanku masu hawa din na'am walil haml maksudi na biyu dama ya ce maka wato shi a a wato kira'ud dawab daukan hayar dabba yana zuwa ta fuskoki a ta waɗannan a ta fuskoki guda hudu ko to bayan ya faɗi fuskar farko shine ar-rukub sai ce kuma lil haml saboda ɗaukan kaya ana ɗaukan ana yin kira'in wato ana ɗaukan hayar ababen hawa domin ɗaukan kaya fayajibu an yasifa ma yahmilu alaiha to wajibi ne ya sifanta abin da zai ɗauka akan abin hawa akan ita dabbar dole ya sifanta shi sifa wadda yake za ta fitar da shi daga jihala sifa wanda za ta fitar da shi daga jahala ya sifanta nauyinsa da girmansa da irin nauyin abin da zai dauka dole ya fada domin kowanne daga cikin wannan abu ne wanda yake zai iya tasiri a kai idan alal misali ya faɗi nauyin da yawansa da faɗin nasa amma bai faɗi abin da za a ɗauka ba wataƙila abin da za a ɗauka wanda yake mai saurin riɓewa ne in ya je ya riɓe daga baya za a zo ana cewa ya ɓata masa kaya kaga an samu rikici ko kuma abu ne wanda yake akwai idaya akwai wari zai dauka yana tafiya yana cutar da kansa yana cutar da mutane to duk wannan zai iya kawo rigima saboda haka duk inda kaga dama dole a sifanta shi a ta'ayin yana wadatarwa ga sifa idan ya gani a ce ga kayana to shikenan wannan zai wadatar ga bayyana sifa amma in babu ta'ayin to wajibi ne a sifanta shi da sifa wadda take za ta ɗaukake jahala wato sifatun yar tafi biha aljahala kuma ya ayyana ni wato tsawon wajen da zai kai inda zai a kai kayan awin zaman ko kuma wato iya lokacin da za a iya lokacin da za a rinka ɗaukan kayan ya ce ga kaya za a kai su daga port za a ɗauko su a kawo su zuwa kano ko kuma ya ce ya ɗauki hayar a truck ɗinsa za a ringa ɗaukan yashi har na kwana goma alal misali a kullum ga abin da za a ringa biya yashin nawa aka ɗauka sau nawa aka yi ko ba sau nawa aka yi ba wannan bai dame ka ba tun da zamani ka ba shi daga daga ya je ya ɗebo yashin ne daga tamburawa ko sai da ya dangana da tiga ya rinka ɗebo yashin da wannan tun da ka ba shi ne na zamani to ba ka da iko akan ka kayyade masa zamani ka ba shi amma mai amfani ba sai ya biya amma kawai ya ɗauka ya ajiye ta ne sai ya biya
kasar misira haka idan ka ɗauka za su sama addadi wanda zai rinka kyau da abin da kai to amma idan ya fuskanci baka san gari ba kuma zai ta zagaye da kai a cikin gari wannan addadin tana ta kirgawa kai kuma kana cikin wannan cuta ce idan ka je za ka iya bashi iya abin da take biya ko kuma sai abin da addadin ta kawo tun da kai kawai za ka san abin da take biya ba ta ko ka ka kawo wajen a ba za ka biya shi ba abinda a lokacin nan ya ce da addad ne sai ka ce baka yadda ba tunda ka'idar uber suna amfani da google map ne google map suke amfani da shi kana cewa ga inda kake ga inda za ka je shi da kansa zai yi lissafin masafa in yi lissafin tsawon wajen zai ce ga abinda average za ka biya daga kaza zuwa kaza ya danganta kuma da lokaci da lokacin da aka ci to saboda haka a wannan tunda ya kayyade maka hanyar da zaka je kuma ya kayyade maka kudin ka gani in ya baka sama da haka zaka iya cewa yaya akai haka in kun yi rigima sai a koma zuwa ga ujratul mithil sai dai uba ya za ka samu masa ujratul mithil na bro
idan ka za ka ɗauki mota za a yi rigi ɗin adadi sai ka tafi da motar jin da kake so lokacin da ka dawo kuma sai a yi rigi a ga abin da ya hau eh ka biya mileage kenan eh na mileage ke wannan car rentals kenan yau Na car rentals.
lokacin da mutum zai tafi akwai jihalar da zai tafi Mm. babu komai ban fa'an da shi zai amfani ta akwai jihalar a babu komai tunda ka dauke ta ne lirruku hawa baka dauke ta ne akan daukan kaya ba ka dauke ta ne domin hawa saboda haka kuma kayi akan wato a- akan mileage ne na
tare da rana a yanzu duk da yake malikiya sai tun da yake mun karanta kan cewa babu shi amma su dole a haɗa biyu wajen car rentals na a yanda suke yi za su ce alal misali a kullum a kowace rana kana da masafar kilomita 150 abinda ya ƙetare haka to kuma za ka biya wannan masafar amma kilomita 150 flat rate ne real 100 za ka biya za a ce za ka biya a dala a hamsin ko makamancin wannan Hmm? to kaga wannan duk wannan maganin jahala ne kuma akwai adalci a cikin wannan tunda ka zo ne bisa kwanaki amma kwanakin ka ce za ka ɗauki motar nan kwana uku to sai suka ce maka kwana uku da za ka ɗauka a kullum a maimakon kwana ɗaya kana da tafiyar masafar kilomita 120 ko 150 abin da ya ketare wannan amfanin to za ka biya akan kowane kilomita ga abin da za ka biya to ga a cikin wannan jam'i tsakaninsu guda biyun abu ne wanda yake zai ɗauke jahala zai ɗauke jahala kuma abu ne wanda yake ya ba ma mai manfa'a haƙƙinsa na kan cewa ba a cuce shi ba domin wani zai in ka ce lokaci ne wani zai iya ɗaukan motar ba zai bata ta huta ba in ya rinka tafiya watakila sai ya tafiyar mm, a a kilomita 500 watakila a rana ɗaya sai ya je abuja ya dawo shi kuma abin da ya ce shine kawai kan cewar a, ya, ya, ya karɓi wannan motar zai amfani da ita a cikin gari da ya ɗauke ta kawai sai ya kama ya tafi abuja to kaga a nan wajen idan baka sa- ba da wannan kaidin ba babu yadda za a yi a sani to saboda haka anan suke karban al'addad amma shi wani wannan na uba yadda yake faɗa mitar da take nuna a ita mita ce wadda take nuna tsawon tafiya da tsawon lokaci a haɗe don za ka ga mitar ko in ka tsaya ma a traffic light sai ga tana ta kirga sai ga tana ta kidaya ta ta kidaya ita ko ta car rental sai in kayi motsi ne take tafiya sai kayi tafiya to wannan na Uber din yanda suke yi wanda za su dauki wata hanya daban to wannan cuta ce dama yan a- a- yan- yan haya suna da irin wannan sai ka ga mutum in- in suka lura kan cewa bai san waje ba yanzu wani wani lokaci kamar a madina kana sauka a tasha kana cewa haram haram sai ka ji an ɗauke ka in aka ɗauke ka watakila tsallaka titi kawai za ka yi saboda yanzu hotel duk ya rurrufe haram ba ga yadda harami ɗin bai ka ɗauka da nisa maimakon ka tsallaka titi sai in ya ɗauke ka ba zai kai ka haram sai ya zaga da kai ya je ya zago da kai ta can wajen saba a masajid ya juyo sannan sai ya kawo ka haram ya ce ha ga haram Mm. sai ya ce maka ka biya riyal goma amma abin mamaki waɗansu kuma waɗanda suke waɗanda suke ba musulmi ba waɗanda suke ba musulmi ba sai ga ba su da wannan in suka in kace zaka shiga mota ka je waje sai ka a ina zaka je ga wajen nan wajen 2 minute walk ka je sai su gaya maka Eh, sun yi maka nasiha amma kai ka ga musulmi kokari yake yi ya doki hancin mutum yanzu kaga kamar mutanen turkiya duk wanda duk wanda a, wato kudin- turkiya fan ab- lira biyar dinsu da lira hamsin dinsu kala ɗaya ne kala ɗaya ne saboda haka ɗan taksi ɗaya a lokaci wani zuwa da muka yi sai da a a sau biyu yana ƙoƙarin ɗaya ya cuce ni na biyun ya kusa cuta ta abokinmu wanda muka je da shi shi ma an cuce shi akan wannan ya ɗauko an ɗauko ka daga airport zuwa hotel addad abin da mita ta nuna za ka biya lira 60 za ka biya lira 60 sai na ɗauko lira 50 da lira goma na bashi sai ce a kafin na ce me ina kwashe kayana ya canza wannan sai ce ai sha biyar ka bani ai sha biyar ka bani ya ake ka bani sha biyar sai ce a sorry ba ni biyar din na karbi biyar sai na bashi hamsin da na koma ne lissafi sai ce a ya aka yi kudi na suka zamanto haka sai na ga ashe na bada hamsin har sau biyu da na tashi bayan kwana sai wani abokin da nake gaya masa sai ce ai shi ma abin da ya same shi kenan bayan kwana biyu na sake shiga taksi zan je wajen taro mitar ta nuna a mitar ta nuna a riyal ta a lira talatin sai ya ɗauko lira hamsin na bashi ya bani canji na lira ashirin sai ya nuna min lira biyar ya ce ya za ka bani hamsin ka gaba talatin ne sai ya nuna min lira biyar na abin nan na masa ihu na ce ba ni kuɗi na ko kuma in kai in haɗa ka da 'yan sanda ɗan da nan sai ya ciro ashirin ɗin ya bani to irin wannan a ce ƙasar musulmi suke irin wannan cuta duk waɗannan abubuwa waɗanda suke a wato babban abin da muka gaza yi a ƙasashenmu bayan kuma da abin da muka gada kenan abin da ake ce ma wato a a uh, uh, rule of law din nan a zaman kan cewa kowa yana wato kowa yana bin doka kuma ba wanda ya fi karfin a hukunta shi da doka ko da shugaba ne to amma sha'anin tsarin al'ummar musulmi tun da aka ce ahadul khulafa ya tafi sarki ya zamanto shi ne doka mai karfi ya zamanto shi ne doka hmm? amma tsarin khulafa muna ganin yadda suka zamanto khalifa za a kai shi kara akwai wanda ya je ya kai karan sayyidina Uthman shi yasa ma aka samu abin nan walil mazalim wali wanda ake cewa wanda muke sarautar wali yanzu haƙƙinsa a kai shugabanni kara wajensa shi ya fi a shugabanni ba za a kai su gaban alƙalin kowa da kowa ba amma alƙalin wanda yake hukunta shugabanni shine kamar yanzu inda ake da constitutional courts da constitutional courts wanda suke wannan to su sun yi saboda sun yi rayuwa a cikin zalincin rashin doka lokacin da europe take karkashin sarakuna mallakar ƙasa baka isa kai ba ƙasa gabaki ɗaya ta sarki ce sai wanda ya bama amma kai wanda yake mutumin da yake talaka ne ba zai taɓa mallakar ƙasa ba sai dai ta aiki a ƙarƙashi a matsayin talakan wani mai kuɗi a ƙarƙashin ƙasarsa za a ba shi aron ƙasa to shi yasa da suka zo suka yi juyin juya hali sai gane babu abin da zai tsare su irin doka to suka tsaya suka tsare doka din to mu kuwa babu abin da yanzu yake sanya mu kowa yake shan wahala shine rashin takayyudi da doka na'am
bayin zada fi hamliha wa atibat to idan ya kara a cikin kayan da wannan dabbar za ta dauka wa atibat sai ta halaka ta mutu fa in kana ma zadaha mimma yu'dabu bi mithlihi فربها مخير بين أخذ قيمة الكراء ما زاد عليها من الكراء أو قيمة الدابة to idan abin da ya kara mata na kaya idan abin da ya kara na labtu akan dabbar wato mimma ya tsubu bi mithlihi abu ne mimma yu'tabu bi mithlihi abu ne wanda ake halaka rai yake wato dabbar take salwanta da kwatankwacin wannan kayan farabbuha mukhayyar to me wannan dabbar wanda yake shine almu'jir ko almu'ajjir mukhayyar yana da khiyar yana da zabi baina akhdhi qimati kira'i ma zad ma zada alaiha min alkira imma dai ya dauki kimar ya dauki kimar hayar abinda ya karu akanta na daga kudin haya ya dauki kimar abinda ya karu na daga hayar karin kayan da ya sanya au kimatin dabba ko ya karbi kimar ita dabbar sai ya zaɓi ɗayan biyu wanda duk ya fi masa wato sai a ce wannan kayan da aka ɗora mata dama kaya ne wanda yake zai sa wannan dabbar ta mutu to idan ta ɗauki kaya irin wannan nawa ya kamata a ce an biya sai a faɗa to kuma a cikin irin wannan suwaye za su yi hukunci akan wannan wajen suwa za a je waye zai ce ga irin abin da ake biya ga dabbar da take na'am yan yan haya eh ahlus sanna yan wannan sana'ar yan wannan sana'ar shi yasa kun ga wato ba wani abu ne ya sanya ba a cikin shari'ar musulunci a wato a kasashen musulmi ake da sarakunan sana'o'i don saboda irin wannan akwai sarkin jima sarkin makera sarkin fawa duk irin wannan to wajen su za a je sai a je a ɗauko su kamar yadda yake a yanzu da ake da union yan union za a je a samu a ba sarkin tasha ba ba sarkin tasha ba ai ba rigima ce tsakanin fasinja da abin da ba sarkin tasha ba da yan union za a je wajen yan union za a je eh suna karkashin yan union suna karkashin sarkin tasha shi ne a yanzu kamar yan adaidaita sau sarkin tasha yana da igu a kansu yawa to su ai shi ne a shugabannin nasu za a samu to su za su faɗa su ce to kimar wannan kayan da dabban nan ta ɗauka har ya kashe ta har ya salwa wato har ya sa ta salwanta kaza ne kuma ita dabbar akan kanta kimanta yanzu inda za a sayar da ita a kasuwa ga kudinta to sai a bashi zabi wanne yake so a bashi kudin dabbar sa ko a bashi kudin kayan da ya halakar da ita wato ba zai zamanto cewar kawai tunda ta mutu kawai a ce a bashi kimar ba ta yi ya zamanto kan cewar kimar kayan da ta dauka ya mafi kimar dabbar kaga da an ce masa kawai tunda dabbar ka ta mutu ga kimarta to kagan aka yi haka ai bai shiga cikin kasuwancin domin ya je ya rasa dabbarsa ba ya shiga cikin kasuwanci ne don ya samu amfani shi yasa ya zama to kan cewa an bashi khiyar don saboda adalci na'am na'am
ta samu matsala a kafarta ta miji da ta zuba mutuwa ta yi ba amma wannan kafar ita ce matsala wata kuma za ga idan aka samu matsala sai ya tabbashi hatta chassis ɗin motar zai mutu da yanayi motar da ta taɓa asalin asasin ta ya da samu matsala to shi a nan shi ma khiyarin za a ba shi ko a'a abin da gyara masa ita za a yi da yawancin chassis ɗin ya tafi kowa ai ba zancen gyara wato in chassis din mota ya tabu ai mota ta halaka in chassis din mota ya tabu mota ta riga ta halaka saboda haka a cikin irin wannan sai a bashi zaɓi tsakanin nauyin buhun suminti da kuma kimar da za a biya na wannan motar kimarta saboda haka sai ya bashi kudinta shi kuma ya ɗauki lalatacciyar mota ya san yadda zai yi da ita ba a kan kalla wannan ana magana ne idan dama tun farko sun yi wannan sharafin ko kawai zai tafi ne zuwa ga
a'a kan ai sharaɗin kan cewa zai ɗauki kaya sai ya ƙara ya ta'addanci sai ya ƙara a kan kayan fiye da yadda aka yi ittifaƙi a kai a kan sharaɗi a kai alal misali sun yi sharaɗi kan cewar zai ɗauki tumatir ko kuma zai ɗauki lemo sai je ɗauki suminti ya ɗauki siminti kamar yadda wannan misalin da malam ismail ya kawo ya ɗauki siminti shi kenan taya ta wargaje ko chassis zai tabu misali da su sharar ana iya koma zuwa ga al'ada za a koma zuwa ga al'ada idan idan ba su sharaɗi ba domin dukkan wani abu wanda yake dukkan abin da yake al'ada wato kamar suna faɗan ƙa'ida al-ma'ruf wa urfan kal mashrutu lafzan kal mashruti lafzan abin da yake sananne ne a bisa al'ada to kama abin da aka yi lafazi da sharaɗin sa ne saboda haka idan sananne ne a cikin al'ada cewa yar kurkura ba ta ɗaukar siminti abinda take dauka kawai tumatir ne ko kuma in ta dauki siminti ko kuma a ce ba ta daukan rodi yar kukura ba ta daukan amma rubuta to in ya to kaga wannan wannan kamar kamar sharadi ne in ya dauki sama da haka in wani abu ya same ta yadman na'am
وإن كانت الزيادة مما لا يعذب بمثله idan kuma ziyadar ƙarin kayan da aka ɗauka ba abu ne wanda yake ake samun wato halakar a bar ita dabbar da kwatankwacin wannan nauyin ba ne da kwatankwacin wannan kayan falahu kira'u ziyadati ma'al kira'il awwal to a lokacin nan kawai sai a bashi wato kudin hayar ƙarin da aka yi masa tare da kudin hayar na farko wala khiyara lahu ba shi da khiyar tunda bisa al'ada an san kan cewar za ta iya daukan wannan ko ba tare da ta halaka ba to sai ya zama ko da ta halaka din in ma ta halaka sai a ce musiba ce ta fada a kansa amma abin da za a iya bashi tun da bisa al'ada wannan ba zai sa dabbar ta halaka ba sai a karo masa sai a biya shi ziyadar da aka samu karin da aka samu akan nauyin da ya dauka
tayoyi masu kyau za ka karka wuce kaza shi kuma da ya ba ya zagaya ga kaya an dora shi ne bude ke shi dawo ba za ka kawai sai suna za su ɗauka su yi fashe dora su kuma aka yi aka kai ga wannan misali matsalar
a inda aka samu atab yanzu kamar fashewar taya ai atab ne halakar mota ce in aka samu fashewar taya amma in aka samu ta tsira ya je dawo da ita lafiya amma ya yi wannan ta'addancin to a lokacin nan babu khiyar idan bisa al'ada wannan karin da aka samu ba abin da yake zai halakar da motar bane ko ya cutar da ita alaikum salam na'am wajen daukan kaya abinda aka ce ake daukan kaya shine a na farko ya ayyana a a ya sifanta abinda zai dauka ko ya ce an ya sifa ma ya hamilu alaiha wa yi ayyinul masafa awis zaman kuma ya ayyana masafar ko kuma lokacin ba zai iya hada guda biyun ba sai idan akwai maslaha idan ya zamanto cewar zai dauki hayar motar domin daukan kaya kuma akwai maslaha tare da shi mutumin na haddade masa masafa kamar tifa ce ya ce ya dauki hayar tifa za ta rinka dauko ya shi amma da sharaɗin kan cewar a rana ba zai wuce kilomita 100 ba na yashin da zai dauko saboda haka idan inda zai je dauko yashin yana da nisa to in ya wuce kilomita 100 ga abin da ga karin da zai biya shi to kaga wannan ya hada masa zamani ya hada masa masafa saboda me saboda tsare haƙƙinsa to wannan sai a karbe shi amma idan ya zama kan cewar a babu wannan na farko dai dama dai wannan shar'i da malikiya suka sa sauran jumhurin malamai su su basu bada wannan kaidin ba sun ce za a iya hada da masafa da zamani kamar yadda yake za a iya hada wato a gwargwadon aiki da lokaci a wajen ita ijaratul ashkas to inda maslaha ta hukunta za a iya hada abin guda biyu domin ya zama kan cewa babu cuta an tsare dukiyar mutane saboda yawanci rashin yin wannan shine zai sa a cuci almu'ajjir shi mai abin hawa yanzu kamar mutum kana da tifa maimakon a maimakon su rinka zuwa tamburawa suna ɗebo yashi sai su rinka tafiya can tiga suna ɗebo yashi kasan yadda tayarka za ta mutu in suna zuwa nan wajen ba kamar a ce inda suna zuwa tamburawa ba na to a fuska ta biyu da ake fuska ta biyu da ake amfani da da da ake ijara da ake hayar dabba shine al-istiqa shayar da ruwa wato a rinka amfani da dabba domin shayarwa a gonaki domin shayarwa a gonaki kamar ta rinka a sa jaki yana ɗebo ruwa ana zubawa a hanyar wato a wajen noma inda ake shayar da ruwa da irrigation to a nan ma sai a sifanta shayarwar walil harf ma'ana ta uku kuma ta hudu ta karshe shine domin noma kamar yadda ake yi mashanu ko kuma yanzu kamar a ce kamar yadda ake hayar tractor kamar yadda ake hayar tractor can kuma na farko al-istisqa kamar yadda za a yi hayar tankar ruwa fayu'ayyin fayu'ayyin fayu'ayyin zaman awil ard to sai ya ayyana zamanin lokacin ce ga saniya nan za a je a yi noma da ita wata daya ba tare da ka faɗi gonar a inda take ba kawai ka ce ga ta nan za a je a yi noma da ita awa daya wato kwana wata daya awil ard ko kuma ya ayyana ya ayyana gonar ga inda za ta yi aiki nan ga inda gonar da za ta yi aiki وإذا عرض في الكراء أو الإجارة ما يمنع التمادي انفسخا to idan wani abu ya bujiro a cikin haya ko kuma a cikin al'ijara a cikin ɗaukan aiki na ƙodago ma yamna'u tamadi abinda zai hana ci gaba da wannan ijarar in fasaha to sai su warware ijarar to mafhumin wannan shine kan cewa ita ijara akadi ne lazim akadi ne lazim idan aka yi yarjejeniya a kansa to ɗaya daga cikin ɓangarorin ba zai canza ba zai fita daga ciki ba unilaterally shi da kansa a gaban kansa dole ya cika dole ya cika nasa sai dai abin da zai sanya abin ya warware idan abin da zai hana ijarar ta ci gaba ya afku to a lokacin nan sai su warware kamar alal misali ita dabbar da ake haya a kanta ya zamanto ba za ta iya a ta halaka ko kuma ba za ta iya aiki ba kuma ta zamanto ijara ce akan almu'ayyan ijara akan mu'ayyan shine ka ce kana son a baka hayar wannan motar ko wannan tractor za ta yi maka aiki amma idan ka je wajen kamfanin idan ijara ce wato ala zimma to ita ko da abar da ko da abin da yake zai hana ci gaba ya zo ya faru to wannan ba zai sa a warware ba zai sa a warware ijarar ba sai ka kawo badalinta me ijara ala zimma kamar ka je kamfanin tractor ka ce kana son tractor da za ta zo ta nome maka a gonarka aka kiyasta kan cewa wannan aikin za a ɗauki kwana uku ana yi shikenan sai aka tura maka tractor tana cikin aiki sai injinta ya buga to idan injinta ya buga ijarar nan ba za ta warware ba duk da yake ba duk da yake al-maqud alaihi wanda aka kulla ijarar akai kira din akai ya zama to ba zai iya ci gaba da aikin ba to amma tunda alazimma ne kawai an gaya maka aikin ne aikin ake so ka yi to sai ka ɗauko wata taraktar mai kamar wannan kamar yadda ita fili ta je ta ƙarasa masa aikinsa wannan ba zai warware ijarar ba to shi yasa suke ake bambancewa akwai al'ijara ala muayyan da kuma akwai al'ijara ala mafi zimma akan abin da yake a cikin zimma to wanda take akan zimma idan wanda aka kulla cinikin wanda aka kulla ijara akan sa ya halaka wannan ba zai bata ta ba sai ka kawo maimakon ta ka kawo badalinta wanda za a ci gaba tunda maksudi aikin ka dai ya zamanto an yi maka na'am na'am a ayo ai shi wanda ya karba hayar ba ruwansa shi ane masa aiki ne wanda ya karba hayar ai ane masa aiki ne ba shi ne yake yin aikin ba ballantana a ce sakacinsa shi ne ya sanya sai dai na'am an bashi da direba dama ake bashi an bashi da direba ba shi yake aikin ba shi dabba shi motar ya karba ta masa aiki saboda haka ba shi ne yake tukawa ba sabanin ita ana suranta wannan idan mutum ka ɗauki mota haya wanda yake za ka je ka yi aiki a kanta ko kuma kamar ɗan adaidaita sahu a bashi adaidaita sahu haya duk sati ga abin da zai rinka kawowa naira dubu goma akan haya aka bashi hayar adaidaita sahu aka bashi to kaga a nan wajen idan ya zamanto ya yi tafriti in ya zamanto kan cewa bai yi amfani da shi yadda ya dace ba to zai lamuninsa za mu gani kan cewa wajen masailu daman cewa al'asul cewa wanda ya karɓi hayar abu amini ne hannunsa akan abin hannun amana ne saboda haka ba za a ce ya biya ba sai idan ya yi ta'addanci kuma ta'addancin wane ne zai tabbatar da kan cewa ya yi ta'addanci kai mai haya kai ne za ka zo ka kawo bayyana akan ya yi ta'addanci amma shi al'asali yana tare da shi kan cewa bai yi ta'addanci ba saboda haka sai ka kawo abin da zai nuna kan cewa ya yi ta'addanci sannan zai ɗauki wato haƙƙin ya dauki asarar da ta zo amma in ba haka ba kai mai kaya kai mai abin hawa kai mai abin haya kai zaka dauki asara na'am wa kira'u sufuni wa dawabi ala wajhai to mun gama da kira'u dawab mun gama da kira'u dawab kira'u dawab ala arba'ati aujuh ko fuska hudu fuskar farko na'am lirrukub domin hawa ta biyu lilhamli ta uku lilistisqa ta hudu lilharf kowanne kuma ga hukunce hukuncensa kuma kowanne za a haddade azzaman awil masafa ko kuma in maslaha ta hukunta duk da yake bai ambata ba anan a haddade su ga baki daya idan ya zama kan cewa akwai maslaha a cikin haddade su ga baki daya na'am
mu'ayyanin fi dabbatin bi ainiha to shi kuma kira usufun wato hayar a jiragen ruwa waddawa da kuma su dai dabbobin hawa ala wajihain ta fuska a fuska biyu ne yana zuwa ta fuska biyu na'am mu'ayyanin fi dabbatin bi ainiha wato wadda take mu'ayyana haya wadda aka ayyanar da ita akan dabba da aka ayyana ta kamar ka ce ka ɗauki hayar wannan motar ka ɗauki hayar wannan mota ta kwana ɗaya ko kuma jirgin ruwa bi ainiha ka ce ka ɗauki hayar wannan jirgin ruwan za ka je yawon shakatawa a cikin teku ka ɗauki hayarta ka ayyana ta na'am au mazmunin ko kuma mazmun abinda aka yi lamuninsa kamar ka je kai mai dan mai wato almuktari mai daukan haya ka ce akri minka dabbatan aw safinatan ka ce zan karbi hayar abun hawa daga wajenka ko jirgin ruwa daga wajenka ba tare da ka ayyana ba ba tare da ka ayyana jirgin ruwa ko abin hawa ayyananne ba na'am wa yajuzu an-naqd wa at-ta'khir fi al-qira'ayn ma'an idha shar'a fi ar-ruku'
to yace wa yajuzu to wannan ta biyun ta farko ita ce ijaratul muayyan ta uku kuma ita ce ijaratul ijaratul madmun ko kuma al-ijaratu fi dhimma ko ijaratul madmun fi dhimma idan wani abu ya faru da nau'i na farko ka je ka karɓi hayar abin hawa ko jirgin ruwa bi ainihi to idan wani abu ya faru yadda ba za ka amfanin da kake nema a cikin wannan dabbar da wannan abin hayar da ka karɓa ba zai samu ba to ijarar ta warware sai a kaddara iya amfanin da ka yi na wannan dabbar sai ka biya kudin ijarar in kuma ka riga ka biya dama sai a kaddara amfanin da ka yi a ɗauke sauran a dawo maka canjinka ijara ta warware amma idan ijara ce alama zumun ka ce kana so a baka tarakta wadda za ta wato kana so matsalan a baka jirgin ruwa wanda za ka je yawon shakatawa a cikin teku na wuni daya sai kana cikin teku jirgin ruwa ya lalace motobot ta lalace to sai ai waya sai a kawo wani jirgin ruwan wanda yake zai karasa maka masafaka tunda wannan almazmun ne maksudin wato wanda aka yi ta almazmun shine bukatar ka ta wannan aikin ya zama to ta biya da wani abu aka zo aka biya maka bukatar ka ya koma ya zuwa ga shi wanda ka dauki hayar a wajensa sai dai zaka iya cewa ga irin nau'in wanda kake so alal misali in jirgin ruwa ne a ce mai cin mutum goma to saboda haka idan wani abu ya faru da wannan jirgin ruwan wannan kwale-kwalen ba zai a ya lalace to za a kawo maka jirgin ruwa mai irin wannan sifar mai cin mutum goma ba za a kawo maka mai cin mutum biyar ba a ce to sai kai haƙuri iya wanda muke da shi kenan yanzu dole ne su nemo wanda zai yi a kan wanda zai cika sharaɗin da kai ka sanya a lokacin da aka zo a haƙulla mu'amala su ne za su in ma sun kasa samu ba su da shi sai su su je su ɗauko haya a wani waje su baka don a tsare haƙƙinka saboda yadda allah maɗaukakin sarki ya sanya wato harkar harkar yarjejeniya tana da muhimmanci Allah ya ce aufu ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqud ku cika alkawari inda ake alkawari to doka ta tsare ka ta baka fawa da kan cewar dole sai ka samu maksudinka tunda contract abin da ya daure ku abu ne wanda yake da alfarma a wajen Allah na'am yace wa yajuzu naqdu wat ta'khir fil kira'aini ma'an ya halatta wato a bada kuɗi hannu yayin da ake yarjejeniyar kulla wannan cinikin a na dukkan nau'in guda biyu na mu'ayyan da na fizzimma awit ta'khir ko kuma ai jinkiri a ce sai na gama tukuna zan biya kuɗi kowanne daga cikin su yajuzu naqd wat ta'khir abinda yasa ya wannan ya halatta shine saboda yayin da aka baka yayin da aka baka wannan abin da ka haya na jirgin ruwan ko ita dabbar to tamkar ka fara aikin ne tamkar an baka al, wato al'iwat abin da ka saya saboda haka abin da ake gudu na wato addainu biddain bai samu ba kuma sannan idan ka riga ka bayar da idan ka riga ka bayar da kudin yayin da aka fara in ka ba da kudi yayin da kuka kulla alkawarin kuma ka fara aikin da shi idan na mu'ayyan ne idan ya halaka daidai abin da za a ɗauka shine abin da kai sauran kuma dole a dawo maka da shi to abin da ake gudu na kan cewar wato abin da ka bayar ya zama to yana taraddudi tsakanin athamaniya wasalafiya bai zo ba tunda ya zama to saman ne tunda an baka an baka tamkini an baka ikon amfani da wannan abin hawa in na mu'ayyan ne in ku na zimma ne ma babu dama kudin da ka bayar dole zai zama to saman ne babu zancen bashi an fahimta dama illa da ta sa ake cewa kada a bada kudi naqdan shine gudun kan cewar kar ya zama to kudin da ka bayar ya iya zamantowa farashi kuma zai iya zamantowa bashi san duk ɗan kasuwa ya san haka wato ba zai so ya zamanto kan cewa kudinka ya shiga hannun mutum da zai iya zamantowa bashi ba ka san cewa in ka bada kudi to kai kuma kana da kaya a hannunka amma ka bada kudi da za su babu kaya su makale su zamanto bashi to ka kwana a ciki to malikiya shi yasa suke wannan suka kawo wannan ka'idar wato duk abin da zai kawo ya zamanto an samu taraddud bainas samaniyati was salafiya suke hana shi to inda kaji sun ce a sharɗanta an naqd a bada kuɗi to sai idan babu wannan illar to a cikin waɗannan nau'i na kira'i guda biyu babu wannan illar a cikin na al-madmun wannan wadih ne tunda idan ka riga ka bada kuɗinka ko da wannan dabbar bata iya ko da wannan abin hawan bai kai ka ya zuwa ga maksudin ka ba ya zuwa ya cika bai kai ya zuwa ga biya maka bukatar ka ba wajibi ne akan mai abin hawan ya kawo maka abin da zai kai ya zuwa ga biyan bukatar ka saboda haka kaga dukiyar ka a tsare take ba zancen a ce to sai kai hakuri ka zo kai ta biyan sa bashi kamar yadda yake faruwa da agent agent na alhazai agent din alhazai ka je ka biya kudin kujera an je ba a samu maka bukin ba ko ba a samu maka visa ba daga baya kudi ya zamanto bashi sai ga an yi shekara da shekaru ba a biya mutane bashin su ba to duk irin wannan shine shi yasa kaga suke fada akan wajen kira wajen daukan haya domin zuwa aikin hajji kan cewa idan ba lokacin tafiya aikin hajji din bane ba a biya sai ba a biya sai dai aljuz'ul yasir sai dan kadan za a bayar dan karka zamanto ka bada abin da zaka je ka kwana a ciki kuma saboda yawa-yawan masu yin wannan kamar yadda aka ce a malik yake fada yake cewa yawa-yawan su suna karban kudin alhazai kuma su bar su ba su tafi da su ba daga baya abin ya zo ya zama to bashi saboda haka sai ake sharɗanta musu kan cewar ba za su karfi kudin kamil ba sai idan sun kawo da abin hawa amma kafin nan yayin da aka yi yarjejeniya za su iya karban wani abu ya ce idan kana shay'an yasira in abu ne wanda yake dan kaɗan na'am وإذا ماتت الدابة انفسخ الكراء to idan dabbar ta mutu wanda aka yi ta zamanto a cikin kira bi muayyan a cikin haya wadda take na muayyani in fasakhal kira to wannan yarjejeniya ta hayar ta kira'in ta warware illa an yakuna fi dabbatin madmunatin ghairi muayyana sai dai idan a cikin dabba ce wadda take an yi lamuninta ba ayyananna ba akan cewar za a kawo maka mota ko turakta mai sifa kaza wadda za ta yi maka aiki a gonarka ba ayyana ta ba to a lokacin nan idan wannan turaktar ta buga ya zama to ba za ta iya aikin ba to sai a kawo maka badalinta fa alaihi an ya'tiyahu bi dabbatin ukhra to wajibi ne akan sa ya zo masa da wata dabbar wadda za ta zamanto ita ce za ta yi masa wannan aikin na'am na'am na'am fa alaihi an yatiyahu bi dabbatin ukhra shine ai iyakan nan ne illa me wa idza matat ad-dabbatu in fasakha al-kira idan dabbar ta mutu to wannan akadi da aka yarjejeniya ta alkira ta hayar da aka yi tawarware illa an ya kuna fi dabbatin mazmuna ba ku da shi amma kuna da dabbatin mazmuna to illa din ku sata dole ne da ita wannan saqt ne illa an ya kuna fi dabbatin mazmuna ghairi muayyana to to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik